أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم وهاك آفات تقسي القلب حب الرياسة أشد عيبة مزح وغيبة جليس السوء فوش نميمة ونفس السوء تذاهوى النفس فلا تتبعي وفد, وفد نزهد وفد نزهدي بلا تناهي كن هلس بيت واعتزل كل الورى لا تستطيع قاولا والهامرة وغض طرفا عيوب الناس ولتغفلن عنهم بكل باسي تصدق المال لوجه الله زر قبل مسلم بلا تنهي لا تالفا إلا إذا قيدت على المشيئة متى حالفت ولم شاء الإسلام وسألت العلام عن جبل ميس رضي الله تعالى عنه آه bayan shi wannan kasida mai girman gaske bayan an kiɗa mana abubuwan da suke ƙara imani sai kuma shirya cewa haka afatin tukasi da kalba yanzu kuma ga wa'ansu cututtuka wanda suke wanda suke ke ƙasar da zuciya karki wannan hubbun riyasati harko son shugabanci a shaddu aiba shine mafi tsananin aibi shi ne mafi girman laifi a riyasatu suka ce ka'abatu shari ta shi shugabanci wata ka'aba ce wadda duwani shari ke kewaye ke zagaya ta san shugabanci to wanda ya ji yana da wani san shugabanci a zuciya shi to ya san wannan wani laifi ne wani abin ya kane abin ne wanda ya kamata ya guza ya guje shi mazhun akwai kakaci wasa shi ma irin yawan abin mai kama da zolaya a ko dan shi asalin shi shi ba ba wai laifi bane ba mutum mai zahi mutum ya rika mutum ya kakaci saboda abin an rawaito cewa ma a gisa sallam yayi amma abin lura duka abin da ake rawaita bai wuce a kirga ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mazahin nan na irin wanda ya zo yana neman dan taguwa yana neman raƙumi a ara mai raƙumi aka ce sai dan taguwa kamar yadda kuma ake faɗi kullum shi annabi sallallahu alaihi yana yin mizahi yana amma wala yaqulu illa haqqan ba a baya faɗi ko cikin ko cikin wasa bai faɗi sai gaskiya kar mu dinga je wai kai wasa ne kake kakaci amma kai ta sura mutane kare a sai gaskiya shi ma kun bai cika yi ba duka wannan ne aka rawaito wannan yace mai sai sai dai dan taguwa har zai wuce ya juya ce ni nan ne mara kuma za ce mun dan taguwa ce duka rakumi ba dan taguwa bane ba sai ya gane ya burmushi sai macen nan da ta zo tsohuwa ta ce ma aki sallallahu alaihi wasallam ya roka mata Allah ya sa ta aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tsohi ba su shiga aljanna ita ma ta dauta ta da mota aka ce ana nihin ai ba su shiga suna tsoyi sai an maido su an maida su matasa yan shekara talatin da uku wa an sha na hunna inna an sha na hunna in sha fa yan hunna abkara urban atraba to kaji irin yadda suke su yan aljanna ga irin yadda suke ba tsohi bane ba shi shikenan sai wanne ne duka bai wuce duka wanda ake rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan sai wadda ta zo ta ce manzala sun kiɗa manzala sun san mijinta bai lafiya da da yadda ke ciki a sai ma ki sunan kici wannan mai hori a cikin ido kuma sai hankali da take ta kina hau wani kuma ban sa abin da yake damu shi rashin lafiya ma wani wani hori kenan ke yake da cikin ido da haka shi ma aka warware da aka ce yi wa ne ne bai da hori a cikin cikin ido to an fahimta wannan masana ilimi suka ce ai almizahu fil kalami kalmin fi ta'am shi yin kakaci a cikin magana kamar gishiri ne a cikin miya a cikin abinci shi in babu shi babu daɗi abincin sai zama babu daɗi amma in yi yawa sai ɓata abincin in ka zama kai baka da aiki sai mizahi sai irin yi wa mutane kakaci za ka yi inda za ka faɗin magana ma ko ce mutane kai kai ku agazo ku in kana iyo kana cewa ku agazo ni gida na ya kama da wuta sai sai har nan mai wasan ne kawai wani wata kala ce yake mana ba za su kula ba to saboda haka shi ka ɗauke shi yi kana yi ka yi yau ka yi gobe saboda shi abu ne wanda zai sa mutane su yi dariya ita ko yawan dariya shi ma yana busar da zuciya saboda haka za a yi shi amma ba kan mutum ya da shi aikin shi kullum kai dan kai ka ba mutane dariya ne wa gibatun haka ne yana cikin abubuwan da suke kekashe zuciya yi da mutane huwa zikiruka zikiru akhaka bima yakrahu shi shine giba ka faɗi wa dan uwanka wani abin da yake ki ko da abin gaskiya ne ko da misali halitta mutum dogo eh bayanan sai ka faɗi wannan tallabe ba to in kuma ka san inda in yana in yashi wannan ba zai ji daɗi ba to duk abin da ke ko gaskiya ne gaskiya shi ta ke bayani dama gaskiya ce kai da mutum a ambatan ba ya nan ka faɗi abin nan ba zai ji daɗi ba to shi ma ba a faɗi illa iyaka in sai dai in kaman wani fasikanci ne wanda yake wanda a kaurace ma abin to wannan akwai wasu hududu wanda iya kushe wanda za a iya faɗi za a iya faɗin shi fajiri da fasiki abin da suke yake kin nan a kaurace mai ba wai shi ma dan kana faɗi ana jin daɗi ba wannan ba su ne kaza yayi kaza watan da yaga to dai sai in ta kama ni shi ma jalisu suyi hakan nan zama da mummunan wato mugun aboki jalisu suyi abokin zama wanda yake mai muni wanda akwai abokin zama salihi nagari akwai wanda ba nagari ba to wanda ba nagari shine jalisu suyi shi zama da nagari za ka amfana to zama da kuma mutumin banza to shi zaka cutu tabbas tabbas tabbas ne kamar da cikin hadisi yana cewa misalin masalu jalisu salih wa jalisu su'i ka hamilul miski wa nafiqul khair misalin aboki abokin zama na gari da abokin zama na banza kamar mai sai da turare ne da kuma mai ziga zigan wuta dai haka mata kira ita shi a jalisu salihi wanda ke ɗaukar turare ko ya ma kyautar shi in bai ma baka ba ko ya hana ka ko bai goga ma ba ka ji ƙarshen inda kana zama na kusa da shi ko to ka ji ƙarshen ka ƙaru shi kenan ko to shi ko wancan in ba ga hankali ba in bai kona ma kaya ba in bai kona ma kaya ba ka ji warin wannan abubuwan zugan to kaga shine misalin da ma shi suna ba da na mummuna mugun aboki saboda haka zama da shi zai ke kasan ma da zuciya saboda abubuwan da za a yi na banza za a yi shi wanda zuciya shi wallazi nafsu bi gairi jamalin la yara fi rujudi sha'an jamila wanda zuciya shi babu kyau hoto ba wani abin da zai fito kuma daga cikin zuciyar shi sai abu mara kyau in kana zama shi to kai ma za ka cutu fushun hakan nan duk wani abin da yake alfasha ne mummunan abu wanda munin shi kowa ya san bai da kyau ba wai abu ne wanda ba ke akwai kaulani a cikin shi to aikata shi ma yana shi zuciya namimatu na haka na annabimanci ka ɗauki magana wannan ka je ka yada ma wannan dan ka haɗa su dan ka haɗa su su ma to shi ma wannan ma ake so sun mina cewa la yadkhulu jannata qattatun wanda yake haɗa mutane annabi ba ya shiga aljanna ba wa nafsu su'i da mummuna zuciya ita karkace ai halitta ta ce ni mugu zuciya ke gare ni a'a malan mugu zuciya gare ka ka nema ka gyara aikin ka gane ita ma muguwa ce ko to sai ka nema ka yanda za ka yi ka gyara ka yi maganin ta farko dai umarnin da za ta baka tunda ka san ba na kwarai bane kar ka bita na biyu ka ladabtar da ita da yawan yin azumi da zama da yunwa sannan ka shagaltar da ita da aikin alheri ita nafsuka illam tushghiluha shagalatka kamar da sufa suke cewa ita zuciyarka in ba baka shagaltar da ita ba da aikin alheri to ta shagaltar da kai da aiki ayyuka na banza kaza hawan nafsi hakan nan son zuciya shi ma bin son zuciya yana cikin abubuwan da suke kekashe zuciya kawai bin son zuciya abu ne gashi ka san ga alheri nan yau kawai zuciyarka ta raya ma abin da yake kawai ba ka bi alherin ba ka aikata wani alherin ba kawai saboda kiwiya da kasala da sauransu dai kawai saboda dai ainihin abin son zuciya ne suna cewa وسريع كل هوى سريع هواني إن الهوى لهو اللهوان بنفسه كو بعينه ita son zuciya shine shine wulakantuwa wulakanci da ainihin shi kana neman wulakanci to ka zo ka zuciya shine kawai mutum wulaganci ainihin shi suna cewa ba hausa suna cewa wanda ya hau a wanda ya hau motar kwadai za ta gashi tashar wulakanci to shine wannan shi hawakin ai kwadai ne kawai san zuciyarka in ka hau wannan dauki na son zuciya to ga inda zai kai ka zai kai ka a wurin da na sani wurin wulakanci a to shi ma mutum ya kiyaye da bin son zuciya a fala tattabi'i karka bi shi wa fi dunazhadi wa fi dunazhad bila tatabbu'i hakan nan ita ma abin da ya a cikin duniya abin da shahi duniya ma'ana izadi kai ka guje ta ka guji duniya bila tatabbu'i ba tare da bibiya ba ba tare da bibiyan duniya ba bibiyan ko da da idanu ne misali wai da abin da ka gani duniya ka sa kawar duniya ka tsaya ka san kana ta kallon shi kana ta bibiyan shi kana kamar ka hordo abu kamar a ce dai mai yunwa ya ga wani abinci mai kyau kamar ya wunke zuba saboda bibiyan abin duniya to a ba za ta tabi'i ko wallahi ko da da ido ne na zahiri karka bibiyi kamar bibiyan duniya in ka ganta sai dai kawai ka san da wasila ce ita duniya an zo ne a ci a yi kasuwanci a samu lahira a cikinta wurin mazara'atun ne lil ashira ita wurin noma ne na lahira wanda aka yi aka tan a lahira za a girbi abin da aka yi a cikin duniya kawai abin Allah ne abin neman an zo ne a Allah a cikin duniya ba wai a zo a zamana bane ba a yi gidaje a yi wannan a yi wannan duka abubuwa na shagala a duniya kenan ka guji duniya maki sallallahu wani ya zuna tambaya annabi suna cewa ka shirya da ni zuwa aikin da ina yi shi Allah zai so ni kuma wanda in nayi kuma mutane za su so ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai zarfi duniya yuhibbuka Allah wa zarfi wanda nasu yuhibbuka nas ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka kun hirsa baitin kun hirsa baitin ka zamo cin hudan sun hudan daki akwai dangin bugaje suna da wani abu ɗakunan su zai su yi kamar wani abin da ake ce ma fartar ko ko me yake ce mai irin shimhuda ce ta ɗaki wata shimhuda ce wani zani ne ake shimhuda abadan bai rabuwa da ɗaki wannan shimhuda ba ta rabuwa da ɗaki kowane lokaci to ana ce mata hirsu to aka ce ka zama shi wace ka zama kamar wannan na ɗakin ka ma'ana banda yawon banza ka yi zaman ka ka tsaya waje guda in za ka iya ka tsaya gida ka tsaya ɗakin ka kawai kowane lokaci kana gida wannan shine shi wani suka ce hilis irin shi hudace wanda ake dora ma raƙumi ita dai tana jikin raƙumin kowane lokaci to to dai al'alat hal dai ana nihin dai kalzumci daki kalzumci gida kun hilsa baitin wa'anda ma kisa sun mana cewa ma ai mai hadisin da ke cewa kar mutane mutane su tsaya su bar zama wannan zama bisa kan titi masabi suka ce ya rasulullahi malam na min majalisi na buddu ba mu iya rabuwa da wuraren zaman ya ce to in ya kance ba ba makawa sai kun yi to kun zama na kan titi to ko bai wa zaman nan haƙƙin shi shine gaddul basari kamewan ido ba duk abin da ya wuce ba duk da ta wuce duk wanda ya wuce sai ku sa mai ido ku ta kallo hallan da abin da bai dace ba raddu salami duk wanda muku sallama ku mai da mai sannan horo da yake alheri da hani da mummuna aiki ba kawai ku ta ido kuma duk abin da za a yi ba ruwan ku ba a ku rika umarni da yake alheri kuna hani a sa mummuna aiki wannan shi dai zai da annabi sun yada musu sharda na zama bisa titi in zama zai kiyaye wannan yana iya zama to maimakon duka wannan in za ka iya kai zaman ka gida saboda gaba shi ya ce wa ta zil kullal wara ka kaura cewa baki dan talikai mana in dai ba wuri bane wanda za a je a haɗu a yi aikin alheri in dai abokai ba abokan da za a za a haɗuwa da su a ƙaru bane ba aiki ne daman ko ka je inda za ka je ka ƙaru a duniya ka ko ka je inda za ka ƙaruwa a lahiranka to wannan taruwa irin wannan ba matsala ba ce sai ma ta mahi kaɗai ta ka kai kaɗai a don an haɗu za a yi zikiri a yi zikirin nan cikin jama'a ya yi ka je ka yi zikirin nan kai kaɗai amma an ba haka ba kawai haka nan a hito a yi taruwa a taro taro dai wanda ke kawai na shagala to daga wannan wa ta zil kullu wala ka kaura cewa dukkan talakai in dukkan talakai suka zama ba su da aiki sai wannan la tastajib aqawilan kar ka zama kana jin dadin hirarraki wala mira koko jayayya hakan nan jayayya wala mira kawai ka irin ta tsakanin aboki da abokai ai ta wannan wallahi kaza ne a wannan bai kan kai shi abu ma wani bi ba wani bai kai ai da amma ai ta jayayya wani abin da zai haddasa muku gaba da sauransu hukunta tsarban an uyuban nasi an uyubin nasi ka kame idanka daga ganin laifuffukan mutane duk wanda ya shagaltu da aibubukan mutane to zai manta da aibubukan shi kai ku so ake ka gyara aibubukan ka ba wani zai ba wani zai tambaye ka aibu me yasa mutane suke da aibu kai dai za a tambaya dai me ya ne aibubukan ka baka gyara ba wal tasfalan anhum bi kulli basi a wal tasfalan karba kana anhum daga barin su bi kulli basi da dukkan wani ba'as dukkan wani tsanani dukkan wani abin da yake wani laihi ne kai ka gafala daga ganin su da wannan kar ka zama kana ganin su da duk wani abun da yake na na ba'as wanda cikin shi akwai laifi eh laki ta Allah ba'as babu laifi to wannan kaka gansu kaka karbi kana daga ganin su da dukan wani laifi kai dai in kana iya ma kaga kai kadai ne mai laifi tasaddaqil mala kai sadaka da dukiya da wajin lahi dan zatin Allah wannan yana yawwa yana cikin abubuwan da zai ma maganin kuma shi wancan kashin zuciyan a mun ketaro abubuwan da suke kuma nasihohi ne jami'ai wanda suka taro alheri shehu ke ba mu nan wurin tasaddaƙin malami wajen layi ka yi sadaka da dukiyanka dan zatin Allah zur kabara musulmi ka ziyarci kabari na musulmi bila tanahin ba tare da iyakancewa ba ka yi ta yi kowane lokaci za ka iya ziyarta da sahi da rana da dare a ziyartan maki suna yana cewa ku ziyarci yan uwan ku mataci ziyarar su tana tana muku lahira aka makara sallallahu alaihi wasallam ziyarar mamaci tana tana mutun lahira la ta halifan illa idza qayyata alal mashi'ati kar ka saki kai rantsuwa sai in ka togace ka kayyade ka dabaibaye ita a rantsuwar taka alal mashi'ati da toga cewa ma'ana kakka ce wallahi zan yi wani abu sai in ka ce insha Allah sai ka gama da insha Allah wallahi zan yi wallahi bana yi ba to karka ce insha Allah yawa wallahi in ake kaza zan yi kaza insha Allah wallahi bana yi kaza in ake kaza ka ce insha Allah shine Allah mashi'ati sai ka rika yi da to toga cewa da cewa insha Allah mata halarta ko da lokaci ko da lokaci kai rantsuwa to nan za mu dakata Allah kai mu sati na gaba Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon aiki da waɗannan nasihohi gwalagulai da duka abin da muke karanta wannan اللهم اجعلنا ممن يستمع من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين